ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وطاعته في المنشط والمكره وذكره في الرخاء والشدة والصبر على طاعته وعن معصيته وألا أقداره المؤلمة واعلموا رحمني الله وإياكم أنكم تعيشون بدار ابتلاء وامتحان وتحيون حياة فتن واختبار رماح المسائب على عليكم مشرعة وسهام البلاء إليكم مرسلة قضاء الله فيكم نافذ صائر وحكمه فيكم حاصل سائر لا راد لما قضاه وقدره ولا مانع لما أراده ودبره فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وكان أمر الله قدرا مقدورا أيها المسلمون لقد جبل الله الدنيا على الكدر وعدم الصفو وقدر أن تكون دارا متغيرات ومتناقضات إن أضحكت يوما أبكت أياما وإن سرت حينا أحزنت أحيانا صحيحها إلى سقم وكبيرها إلى هرم وحيها إلى فناء ووجودها إلى عدم شرابها سراب وعماراتها خراب هذا مستبشر بموليد فرح بقدومه وذلك مغموم لفقد حبيب حزين لفراقه قال ابن البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمان ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان فالدنيا دار ابتلاء ولا تستقر لأحد على حال قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم يعتور فيها الأمراض والأكدار ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا ونوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين آما فما آمن معه إلا قليل ويعقوب بكى حتى ذهب بصره وموسى عليه السلام يقاسي فرعون ويلقى من قومه المحن وهذا عيسى بن مريم لا مأوى له إلا البرار في العيش الضنك وإبراهيم عليه السلام يكابد النار وذبح الولد وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة ابن عبد المطلب وهو أحب أقربائي إليه ونفور قومه عنه وإخراجه من بلده وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء مما يطول ذكره إخوة الإيمان فمن حكم الابتلاء أنه جل وعلا جعله ليبين للعبد المؤمن حقيقة الدنيا وأنها ليست دار مقام وخلود فيركن إليها بل هي دار غربة يتزود فيها المؤمن يتزود فيها المؤمن من الطاعات ومزرع ومزرعة يزرعها ما يسره ما يسره حصاده في يوم المعاد قال تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ودخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على صديق له يعوده فقال سلمان إن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء ثم يعافيه فيكون كفارة لما مضى فيستعتب فيما بقي وإن الله عز اسمه يبتلي عبده الفاجر بالبلاء ثم يعافيه فيكون كالبعير أقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما أقلوه ولا فيما أطلقوه حين أطلقوه نعم أيها الإخوة إن الله يبتلي عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم فكل يأتيه من المصائب والبلايا نصيب فهذا يبتلى بمرض مزمن وذاك يصاب بجائحة في ماله أو ولده وهنا مبتلى بموت قريب وهناك مساب بفقد حبيب ولكن الناس يختلفون في استقبال هذه المصائب والرزايا فمنهم من يستقبلها بالتسخط والجزع ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا بشر المنازل وأدناها ومنهم من يصبر ويصابر ومنهم من يرضى ويستسلم ومنهم من يشكر الله ويحمده قال الشيخ محمد صالح ابن أثيمين رحمه الله تعالى الناس حال المصيبة على مراتب الناس حال المصيبة على مراتب أربعة المرتبة الأولى التسخط وهو على أنواع النوع الأول أن يكون بالقلب كأن يتسخط على ربه يغتاظ مما قدره الله عليه فهذا حرام وقد يؤدي إلى الكفر النوع الثاني أن يكون التسخط باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك النوع الثالث أن يكون التسخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب المرتبة الثانية الصبر فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يحتمله وهو يكره وقوعه ولكن الصبر يحميه من التسخط المرتبة الثالثة الرضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواء فلا ش- فلا يشق عليه وجودها ولا يح ولا يتحمل لها حملا ثقيلا وهذه مستحبة وليس بواجبة المرتبة الرابعة الشكر وهو أعلى المراتب وذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته قال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها انتهى كلامه رحمه الله تعالى عباد الله تعالوا معي نقف على نبذة يسيرة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المصائب والابتلاء قال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئا وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئا ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وعن أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول سبحانه وتعالى ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد عباد الله ليس الخطب في هذا ولكن الخطب فيما وقع فيه أكثر الناس اليوم وهو الجزع والهلع من المصيبة في الدنيا إذا وقعت والتسخط والتأوه منها والإعراض والغفلة بعد ذلك عن مصيبة الدين فتجد المسلم يترك الصلاة ولا يعد ذلك مصيبة يأكل الربا والرشوة ولا يعد هذا من البلاء يقع في الفواحش والمنكرات ولا يعد هذا من الرزايا يقع في ظلم الناس وأكل أموالهم وحقوقهم ولا يخاف لذلك ولا يحتز له قلب أو عضو ألا فليتق الله كل مسلم يصاب بمصيبة أو رزية وليحذر حال مصيبة كل الحذر أن يتكلم بشيء يسخط ربه ويحبط أجره مما يشبه التظلم فإن الله تعالى عادل لا يظلم ولا يجور عالم لا يضل ولا يجهل ولا ينسى حكيم في أفعاله وأقداره فعال لما يريد له الأمر من قبل ومن بعد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu albarka khutubar mu ta yau za ta tattauna ne game da alibtila ma'ana ibtila'i ko ka ce jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki yakan yi wa mutane a rayuwarsu ta duniya gaba ɗaya ‘yan uwa ina yi wa kaina wasici da ku da tsoron Allah maɗaukakin sarki a ɓoye da a zahiri a cikin lokacin ɗa'a lokacin da mutum yake cikin da'a ta bin Allah maɗaukakin sarki da kuma lokacin da mutum yake cikin wani hali wanda ba da'a ba sannan ne mana wasici da yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki a cikin tsanani da yalwa da haƙuri akan da'a da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da saba masa da kuma haƙuri akan juriya da ƙaddarorin Allah maɗaukakin sarki da yakan saukar akan 'yan adam ‘yan uwa mu sani cewa wannan rayuwa mana rayuwa ne a wani gida wanda yake gidan jarraba ne Allah maɗaukakin sarki ya sako mu a duniya ne don ya jarrabe mu ɗaya daga cikin alhadaful asasi da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam shine don ya jarrabe shi tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah maɗaukakin sarki ce shi ne wanda ya halicci mutuwa ya kuma halicci rayuwa don me sai Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya gwada ku dan ya jarraba ku ya ga a cikin ku wane ne zai fi kyautata aiki saboda ka gaba ɗaya rayuwar nan daga lokacin da mutum ya balaga zuwa mutuwarsa duka gaba ɗayan ta jarraba ce ƴan uwa sawa'un abin da ya zo maka mai kyau ne sunansa jarraba abin da ya zo maka mara kyau ne shi ma sunansa jarraba saboda haka sani muna rayuwa ne a gidan da yake an sako mu ne domin a jarrabe mu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mu a cikin fitintunu kala-kala da jarrabawa kala-kala mashi na musibu ya seto mu yayo kan magadan-gadan kibiya ta bala'ai Allah maɗaukakin sarki ya seta ta ga kowanne musulmi babu wanda isa ya kauce mata Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara rayuwar nan babu abin da ya isa ya kautar da bala'ai da musibu daga cikin rayuwarmu dole ne sai sun same mu Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun matukar Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara faruwar wani abu da hukuncin sa to kawai abin da yake ce masa kasance sai ya kasance Allah madaukakin sarki yana cewa kana amrullahi qadaran maqaduran hakika Allah madaukakin sarki abin zartarwa ne abin yankewa ne Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar ya yanke abin da yanke kawai faruwa yake yi dan uwana musulmi mu sani cewa hakika Allah madaukakin sarki ya gina rayuwar wannan duniya da muke ciki tana dauke da, da, bala'ai da musibu da abubuwa na rashin jin daɗi kala-kala rayuwa ce da take caccanzawa rayuwa ce da take jujjuyawa daga abu mai daɗi zuwa mara daɗi daga lafiya zuwa rashin lafiya daga a samu zuwa rashin samu daga abin da kake so zuwa ga abin da kake ki haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara rayuwar idan wata rana kai dariya za ka samu wasu kwanakin kuma kuka kake a cikinsu idan wata rana wani abin da zai faranta maka rai kana jin daɗi zo maka wasu kwanakin kuma ka tsinci kanka a cikin damuwa da baƙin ciki da matsi haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara rayuwar masu lafiya a cikin duniya masu juyewa ne zuwa rashin lafiya don mai lafiya wataran yakan iya rashin lafiya hakanan masu girma manya masu shekaru a cikin wannan rayuwar wata rana tsofaffi za su zama daga ƙaramin yaro zuwa matashi zuwa babba zuwa tsoho haka rayuwar take gaba ɗaya jujjuyawa take daga samu zuwa rashi Allah maɗaukakin sarki ya kaddara dukkanin abin da za a gina shi a duniya nan wata rana mai rugujewa ne za ka ga wani yana farin ciki yana jin daɗi da haihuwa da aka yi masa a lokacin da wani kuma yake zubar da hawaye yake kuka saboda rashi da yi haka rayuwar take lokacin da wani yake kuka wani a lokacin yake bakin ciki shi sa wani mawaki abul baqa arrandi yake cewa likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu duk abin da ka sani idan ya cika ya kai kololuwarsa to sai kuma ya samu tawaya sai ya samu raguwa sai ya samu ci baya haka rayuwar take yace fala yugharru bi tibil aishi insanu kada dan adam ya rudu da dadin rayuwa da abubuwa na albarka da jin daɗi da Allah madaukakin sarki ya bashi akwai lokacin da za su zo su gushi akwai lokacin da zai neme su ya rasa yace hiyal umuru kama shahatu hadwal haka al'amura suke tafiya kamar yadda dauloli da dawa sun da dama a baya sun yi sharafin su sun kafa mulki sun mamaye wani sashi daga cikin duniya wanda kasashe kaza ko dauloli kaza a ƙarƙashin su suke wata rana kuma sai a waye gari ba su bane wata daular ta zo ta ci su da yaƙi ta ture su yanzu kuma su ne suka fita ta su tutar yace man sarrahu zamanu wanda duka wani zamani ya faranta masa rai sa'atu azmanin to zai samu su zamuna kuma da za su bakanta masa rai yace wa hadhihi dunya la tubqi ala ahadin wannan duniyar da muke ganinta wallahi ba ta wanzuwa ga kowa ba ta tabbata ga wani wala yadumu ala halin lahashanu haka nan babu wani hali guda daya na jin daɗi ko rashin jin daɗi da yake tabbata wa wani ya kasance tun da ya taso har mutuwarsa a cikin jin daɗi yake ba ɓacin rai ba rashin lafiya ba asara ba kaza wannan ba za ta yi ba in dai dan adam ne kai mutum to sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da ɗaya daga cikin abubuwan da baka su yan uwana masu albarka mu sani cewa wannan duniya gida ne na jarraba ba ta tabbata ga wani shi sa Allah madaukakin sarki yake jan hankalin mu a cikin littafin sa mai tsarki yake cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum tabbas haƙiƙa za mu jarrabe ku haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce hatta na alamal mujahidi na minkum har mu gane suwaye masu ƙoƙari wajen dagewa da tsayawa da haƙuri akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su akai wasabiri ne suwaye ya ce haƙuri wa nablu akhbarakum Allah maɗaukakin sarki ya rantse cewa sai ya jarrabe mu ya faɗa a cikin wata ayar ya ce ahsiban nasu yanzu mutane suna tsammani ayyutraku za a bar su kawai ai ya ƙulu amanna don sun ce sun yi imani don kana sallah don kana azumi don kana zakka don kana kyautata wa iyaye don kana bin Allah maɗaukakin sarki shi kenan sai a ƙyale ka babu wata jaraba da za a yi maka lami lafiya Allah maɗaukakin sarki ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim tabbas haƙiƙa waɗanda suka zo kafin mu Allah maɗaukakin sarki duk gaba ɗayan sai dai jarrabe su yace fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah maɗaukakin sarki dan ya gane su wane ne masu imanin gaskiya a cikin zuciyarsu wala ya'laman nal kadhibina su wane ne ko masu imani dan jabu ƙarya suke yi jarraba da bala'i idan yazo anan ake tantancewa anan ake bambancewa wa yake imani da gaske waye da mai imanin sa iyakacin fatan bakin sa ne ba da gaske yake ba mutum bala'i zai same shi musiba za ta same shi yayi haƙuri ya jure ya tsaya akan bin Allah maɗaukakin sarki ya mai da al'amuransu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai yayi masa halin da yake ciki wani kuma idan bala'i ya same shi sai ka same shi mai raki mai kai ƙara ya kasa jurewa to anan ake tantance wala na'lamu fala na'lamanna alladhina sadaqu wala fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibina anan Allah maɗaukakin sarki zai tantance suwa masu imanin gaske suwa kuma masu ƙarya a cikin imanin su Allah maɗaukakin sarki ya sa masu gaske a cikin imanin Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul baqara yake cewa wala nabluwannakum tabbas haqiqa zamu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da tawayar tattalin arziki da dukiya wal anfusi da rai wa thamarat da kayan amfanin gona sai Allah madaukakin sarki cewa bashiris sabirina yi bishara ga masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musiba sune waɗanda idan musiba ta same su qalu sai kaji suna cewa inna lillahi dama can mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim irin waɗannan sune suke da suke da salloli suke da salati na musamman addu'o'i na musamman daga ubangijinsu wa rahma da kuma jin kai wa ulaika humul muhtadun waɗannan sune shiryayyu Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikinsu ‘yan uwa abul faraj ibn al-jauzi Allah ya masa rahama yake cewa da ba don wannan duniya da muke cikinta ba duniya ce gida ne na jarrabawa ai da baka ga rashin lafiya da bala'ai suna kai kuma a tsakankanin mutane ba da kunci da rashin jin daɗin rayuwa bai isa bai kai zuwa ga wasu zaɓaɓɓun bayan Allah daga cikin annabawa da manzanni da salihan bayi ba amma tun da kaga Allah maɗaukakin sarki yana bari annabawansu su taɓu manzanninsa su taɓu bayan Allah nagartattu su ma su taɓu kai ma ka san duniyar abin da aka zo abin da aka zo kenan cikin ta yan uwa ga misalin wasu daga cikin annabawan Allah annaba Adam alaihi salam tun daga zuwansa duniya har zuwa barinsa duniya a cikin jarrabawa daga Allah madaukakin sarki yake har ya fita daga duniya Allah madaukakin sarki yana jarraba shi da nau'i nau'i na jarrabawa kala kala yayi haƙuri ya jure ya ci jarrabawa annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni akan ƙasa Allah madaukakin sarki ya kaddara masa sai da ya shekara dubu ɗaya babu hamsin yana kiran mutanensa shekara dubu ɗaya babu hamsin kawai cewa ke ku zo ku ba Allah ku zo ku ba Allah amma da ƙarshe Allah maɗaukin sarki cewa yau fama amana ma'ahu illa qalil babu wanda ya yi imani da shi tsawon shekara ɗari tara da hamsin ɗin sai ƴan kaɗan ƴan kaɗan saboda Allah ya jarrabe shi ga zai haƙuri zai jajirce zai tsaya ko kuma zai gajiya ko zai ja da baya annabi nuhu ya fuskanci nau'i na jarrabawa daga mutanensa sun masa barazanar kisa la'in lam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumina idan baka daina wannan abin da kake ba wallahi zamu jefe ka zamu kashe ka annabi nuhu ya daina annabi nuhu bai daina ba Allah ya jarrabe shi da nau'in jarraba kala kala yan uwa makalla annabi yaqub alaihi salam mahaifin annabi yusuf Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da batan dan da ya fi so sanyin idanuwarsa dan icen zuciyarsa Allah madaukakin sarki lokacin da yake tsananin sansa Allah sai ya dauke shi annabi yakubu alayhi salam yayi ta kuka sai da idan sai da idan sai ya tafi gaba daya wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhib sai da idan sai ya dawo fari fat saboda kuka amma duk da haka ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya yi hakuri har yake cewa inna ma ashku bathi wa huzuni ilawa ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna yace bakin ciki na da damuwa ta wallahi ba gare ku nake kawo shi ba ina kai shi ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki don shi ya isa ya fitar da ni daga halin da nake ciki ba ku ba annabi yaqub alaihi salam yayi haƙuri ya jure annabi musa alaihi salam ya fuskanci tsangwama da barazanar kisa da cin mutunci kala kala daga fir'auna da mutanensa sun ce masa boka ne shi sun ce masa dan sihiri ne shi sun masa abubuwa da yawa sun har daga ƙarshe barazanar kisa fir'auna ya ɗauko ta waga ya ce mu je mu kashe annabi musa da mutanensa amma annan Musa haka ya tsaya ya dake ya tsaya akan hanyar Allah madaukakin sarki Allah ya bashi nasara annabi Isa alaihi salam shi ma ya fuskanci irin wannan kalubale na jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya masa da mutanensa wanda da ƙarshe suka yi gangami suka toya suka shi annabi Isa Allah madaukakin sarki ya ɗauke kayansa zuwa sama har ya kasance ɗaya daga cikin mabiya annabi Isa Allah madaukakin sarki ya sanya masa kamanni irin na annabi Isa aka kashe shi jarraba ce da Allah madaukakin sarki ke bayinsa sa makalla annabi ibrahim alaihissalam allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi tare da cewa shine khalilur rahman amma allah ya jarrabe shi ya bari aka hura wuta mai ci ganga ganga balbal aka ɗauke shi aka jefa shi a ciki yayi haƙuri allah maɗaukakin sarki ce ƙulla ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim wutan na bata masa komai ba annabi ibrahim alaihissalam lokacin da yake tsananin buƙatuwa zuwa ga ɗa allah maɗaukakin sarki ya bashi annabi isma'il alaihissalam lokacin da annabi Ismail ya zama saurayi ya isa fara taya shi aiki lokacin da ya kamata ya fara amfanar annabi Ismail alaihi salam sai Allah madaukakin sarki ce ka je ka yanka shi yan uwa jarraba kenan falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin annabi Ibrahim ya ce ya zan yi annabi Ismail Allah madaukakin sarki ya ce in yanka ka ya ce ya babana kada ka yi shawara kada ka yi tantama aikata abin da Allah ya umarce ka ya ce za ka same ni a cikin masu haƙuri jarraba daga Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci nau'i nau'i na jarrabawa ƴan uwa babu kakkautawa mutanensa sun masa barazanar kisa sun jefe shi da kalmomi kala-kala sun ce boka ne sun ce makaryaci ne sun ce a zuwa ake a yi masa imla'i ya zo ya rinka ga mutane duk wata kalma mara daɗi da za ta bakanta mutum rai an jefa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita amma ya haƙuri ya juri Allah ya jarrabe shi da babu da rashi akan yi wata uku a gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ɗora tukunya ba akan ga jaririn wata uku a gidan da ya fi kowanne gida tsarki da girma gidan da ya fi kowanne gida idan a ce Allah maɗaukakin sarki zai sauko da abin zinare daga sama a ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki zai iya masa amma sai ai wata uku ba ɗora tukunya ba sai dai a ci dabino a sha ruwa kawai a koma a kwanta haka annabi ya haƙuri ya jure jarraba kina in an yi wa annabi haka kai ko ni fa haka rayuwar take yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya jarraba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutuwar 'ya'ya dukkan 'ya'yansa maza tun suna ƙanana Allah ya ɗauke su gaba ɗaya idan mutuwa kake tsammani cewa Allah ya jarrabe ka da mutuwa ya tun suna ƙanana gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su Allah ya jarrabe shi da rashin iyaye tun yana ɗan tun bai girma ba duk iyayensa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su duk gaba ɗaya ƴaƴansa mata duka guda ukun duk suna a cikin rayuwarsa duk Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su guda ɗaya ce sai bayan sa ta rasu ita ce na na Fatima Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda sannan a yakin Uhud Allah madaukakin sarki ya bari aka kashe masa mafi soyuwar ƴan uwansa a lokacin shine Hamza ibn Abdul Muttalib sayyidu shuhada aka kashe shi aka daddatsa namansa annabi ya zo kan gawarsa yayi kuka yayi kuka ya zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam duk jarraba ce dan Allah madaukakin sarki nuna mana wannan duniya fa gidan jarrabawa ce idan mutane masu tsada masu girma irin waɗannan Allah subhanahu wataala ya jarrabe su ya gwada su ya kuma ni kai ko dan ya ga kuma kai ko ni dan uwa mu waye mu kenan saboda ka dole sai an jarrabe mu dole sai an gwada mu yan uwa misalan suna da yawa amma za mu dakata anan malamai suka ce daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki ya jarraba mutane a gidan duniya dan a nuna wa mutane ita wannan duniyar ba fa gidan tabbata bace ba mazauna bace gida ne da mutum zai zo gida ne na bakunta duk inda aka ce ka tashi daga gidanka ka tafi bakunta sai abin da ka gani sai kai haƙuri ka jure abin da ka gani to duniya gidan bakunta ce me ya kawo ka bakunta wajen ka yi ƙoƙari ka gama ka tashi ka koma gidanka to wannan duniyar bakunta muka zo yan uwa ina ce matabbata ita ce lahira saboda ka mun zo mai guziri ne mu aikin alkhairi mu ɗauke shi mu tafi da shi Allah madaukakin sarki ya ba mu aljanna sakamakonsa amma duk wanda ya ɗau duniya matabbata ce to haƙiƙa ya riƙe abin ya riƙe hanyar da ba ta bullewa haƙiƙa ko shakka babu za ta kai shi ta kuma baro shi duniya gida ne na jarraba duniya ne duniya gida ne na bakunta duniya gida ne da za a zo cikin sa a yi guzuri don a ji a tadda abin da ya kamata a tara Allah madaukakin sarki mana kyakkyawan sakamako shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya qaumi innama hadhihi alhayatid dunya ya ku mutane na a harshen wancan mutumin rajulun min ali fir'aun yake cewa mutanensa ya ku mutane na ku sani hakika rayuwar duniya mata'un in jin daɗi ne dan kaɗan wa innal akhirata hakika gidan lahira hiya darul qarar ita ce matabbata ita ce matabbata ƴan uwa ƴan uwa ɗaya daga cikin magabata sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salman al-farisi Allah ya kara masa yarda wata rana ya je duba wani daga cikin abokansa ya same shi a cikin wani hali jiki yaƙi yaƙi kyau sai yake masa nasiha yake cewa wane ka sani Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabi bawansa da nau'in cuta ko bala'i ko musiba sai daga baya kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya idan mutum mutumin kirki ne sai wannan abin da ya same shi na cuta ya zamto masa kafara zunubinsa da ya gabata sai ankara ya lura abubuwan da ya na zunubi a baya sai ya daina su ya ce masa amma idan mutum mutumin banza ne Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da cuta kuma ya samu lafiya sai ya kasance kamar raƙumi ne raƙumi mai shi zai kama shi ya ɗaure shi idan ya ɗaure shi kuma ta rana sai ya sake shi su gabar kiwo shi wannan raƙon bai san abin da ya sa mai shi ya kama shi ya ɗaure shi ba kamar yadda bai san kuma bai sa ya sake shi ba to haka kafiri yake ko mutumin banza za a kama shi da wata cuta za a jarrabe shi da da tattalin arzikinsa ya ƙasa wani nasa ya mutu cuta a jikinsa amma ba zai tunani ya ga me yasa aka jarabe da wannan ba ya gyara yadda ka gara umunta an kunce shi bai san abin da yasa aka kunce shi ba an ɗaure shi bai san abin da yasa aka ɗaure shi ba to haka zai rayu haka sabani faris ya gaya wannan aboki nasa yan uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki ka jarrabi kowa musulmi ne kai ko mutum kafiri ne mai bin Allah ne ko wanda baya bin Allah kowa Allah yana jarrabarsa sai dai inda ake samu bambanci ya kowa yake fuskantar jarrabar wani yakan karɓi jarrabar Allah maɗaukakin sarki da karɓa mai kyau ya yi haƙuri ya jure ya yarda sannan ya yi godiya wani kuma yakan karɓi jaraba Allah maɗaukakin sarki bitasahut shine da raki da kai ƙara Allah maɗaukakin sarki duk inda ya zo na sai ya bada labari bala'i kaza ya same ni ban san inda zan sa kaina ba wani kaga haushin kowa yake ji a cikin zuciyarsa saboda wani bala'i ya same shi hatta Allah maɗaukakin sarki da ya lice shi wallahi haushin sa yake ji me dalili saboda wani bala'i ya same shi gane yake shi an tsane shi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kasance shine halin mutum wannan shi sa babban malami Sheikh Salih Uthaymeen yake cewa mutane sun kasu kashi hudu wajen fuskantar jarrabawa yace kashi na farko su ne wanda suke a wanda suke yin fushi idan Allah ya jarrabe su masu yin fushin ma yace kuma sun kashi kashi uku akwai wanda yake fushi da zuciyarsa shine mutumin da zai rinka kyamatar abin da Allah madaukakin sarki masa yana jin haushi kaga ya tsani kowa kowa haushin sa yake ji yana fushi saboda Allah madaukakin sarki ya dora masa talauci ko cuta ko abin da ya kama da haka ya kasa jurewa nau'i na biyu shine wanda zai yi fushi amma kuma da bakinsa zai rika faɗan maganganu da basu kamata ba duk inda ya zauna sai kai ƙara Allah madaukakin sarki to mu dai gashi nan halin ya ƙi gaba ya ƙi baya idan cuta ce duk inda ya je to gashi nan za mu kai ba za mu kai ba irin waɗannan maganganu da basu dace ba idan mutuwa aka yi masa to gashi nan dai mu dai wanda muke wanda babban bangon ya ya faɗi wanda shi yake mana kuma ya faɗi mutum ya ta kai ƙara Allah maɗaukakin sarki wajen mutane yan uwa wannan haramun ne ka iya bakinka akwai wanda kuma yake at-tasahhud da aikinsa kamar mutumin da idan aka yi masa mutuwa zai rinka dukan fuskarsa yana yaga tufafinsa ko abin da yake kama da haka wannan shi ma haramun ne nau'i na biyu daga cikin wanda suke karɓar ƙaddara Allah maɗaukakin sarki idan ta zo musu ko jarrabawa shine mutumin da yake haƙuri shi zai yi haƙuri abin da ya zo masa bai ji daɗinsa ba saboda bala'i ne amma kuma ya haƙura wannan haƙurin shi zai hana shi ya fushi sai nau'i na uku shine shi kuma bayan ya yi haƙuri bayan ya yi haƙuri zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba haƙurin kaɗai ba sai ya yarda ma'ana ya yi haƙuri kuma ya yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukan masa sai ya kasance da bala'in da rashin bala'in duk ɗaya ne a wajensa yadda yake jin daɗi lokacin da Allah ya bashi arziki lokacin da Allah ya bashi lafiya haka yake jin daɗi lokacin da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya da talauci yan uwa wannan hali ne mai kyau amma ba kowa yake iya shi ba to sai halin da yake sama da wannan shine bayan ka yi haƙuri ka yarda kuma sai kai godiya ka yi haƙuri ka yarda sai kuma ka ɗaga nuka ce ya ubangiji wannan abin da ka ɗora min na gode maka shi ne hali na ƙololuwa kenan annabi ayyuba alaihi salam allah ya jarrabe shi da cuta allah ya ce wa ayyuba anni massaniya shaytanu bi nusbin wa azab allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da cuta cutar da aka ce dukkanin gaban annabi ayyuba alaihi salam sai da ta mamaye sai da ya kasance kowa ya guje shi daga shi sai matarsa kowa ya guje shi duk 'ya'yansa suka mutu duk dukiyarsa ta ƙare gaba ɗaya daga shi sai matarsa kaɗai ba shi da komai amma godiya yake na cewa na gode maka Allah da ka bani da lafiya ta nake maka zikiri na gode Allah da ka bani harshe na nake maka zikiri yake ambatan ka wannan ƴan uwa martaba ce ta annabawa da manzanni da bayan Allah nagartattu da suka hanya irin tasu ba kowa ke ba kowa ke irin wannan ba ƴan uwa ƴan uwa ku taho tare da ni akwai hadisi hadisai da dama daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suke nuna mana falalar haƙuri lokacin da musiba ta samu mutum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa musiba ko bala'i ba za su gushe ba ga mumini ko ga mumina suna ta samun mumini namiji ko mace a kansa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa hatta yalqa Allah har sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki wa ma alaihi khati'a ba shi da kuskure ko zunubi ko ɗaya duk cutan nan da abin da Allah ya jarrabe ka na bala'i Allah ya tafi maka da zunubanka da su amma fa sai ka yi haƙuri ba tare da kai raki ba idan kai raki babu abin da za ka samu innama sabru inda sadmatil ula haka annabi ya gaya mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ashaddu nasi bala'an al anbiya wanda suka fi kowa haɗuwa da bala'i da musifa da jaraba su ne annabawan Allah wanda Allah ya fi jarraba kuma jarraba mai tsanani su ne annabawa da manzanni annabi ya ce thumma al amsal fal amsal sannan wanda suke bin bayin su gwargwadon imaninka gwargwadon jarrabar da Allah zai maka annabi ya ce kowanne mutum ana jarrabarsa gwargwadon addininsa idan mai bin Allah ne kai sosai sai ga an jarrabe ka jarraba da tafi wanda bai kai ka ba idan mutum akwai bin Allah a tattare shi sai Allah jarrabe shi da musiba mai yawa idan mutum kuma addininsa akwai ɗan wasa-wasa haka to sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi gwargwadon aikinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce bala'i ba zai gushe ga mumini ba har sai ya kasance yana tafiya a doron ƙasa babu zunubi ko ɗaya a tattare da shi duk Allah ya share maka su saboda wacin jarrabar da ya maka yan uwa kun ji falalar jarraba kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa haƙiƙa girman lada da sakamako da mutum yakan samu yana da alaƙa ne da girman musibar da mutum ya samu gwargwadon musibarka gwargwadon ladanka idan musibarka ƙarama ce ladanka ƙarami ne idan musibarka babba ce Allah maɗaukakin sarki zai baka lada babba haka al'amarin yake sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce inna Allah idza ahabba qauman idan Allah maɗaukakin sarki ya so mutane ibtalahum sai ya jarrabe su ƴan uwa ku kalla idan Allah ya so ka jarraba ka yake yi duniya gidan jarraba ce lahira gidan sakamako haka al'abarin yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace famar rabiya wanda ya yarda da jarrabar da Allah madaukakin sarki masa ya haƙuri falahur riba yana zai sami yarda daga Allah madaukakin sarki amma wanda ya fushi kuma sai Allah madaukakin sarki ya fushi da shi shine bambancin kawai Allah ya jarrabe ka kai haƙuri shikenan sai ka samu abin da Allah madaukakin sarki ya tanada wa masu haƙuri Allah ya jarrabe ka kai raki sai Allah madaukakin sarki ya fushi da kai sakamakon wancan rakin da kai Allah madaukakin sarki ya kyauta dan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa duk lokacin da dan wani bawa daga cikin bayan Allah ya rasu ya mutu Allah ya dauke shi Allah zai tambayi mala'iku ya ce ya ku mala'ikuna kun dauke dan gidan wane kun karɓi ransa me yake cewa sai mala'iku su ce ya ubangiji babu abin da yake cewa godiya ya yabe ka godiya ya yabe kuma kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah madaukakin sarki ce ku a ku gina wa bawa na wani katafaren gida a gidan aljanna sannan ku sawa gidan baitul hamdi gidan masu godiya duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da bala'i ta mutuwa da kai hakuri abin da zai faru kenan yan uwa daga ƙarshe babban abin tashin hankalin babban musiba shine za ka ga ba ma abin da muke ɗauka a matsayin musiba ko bala'i kawai shine mutum ya rasa ɗansa ko mutum ya rasa dukiyarsa ko mutum ya rashin lafiya su muke ɗauka a matsayin bala'i da musiba amma sai kaga mutum yana saban Allah maɗaukin sarki baya ɗaukar wannan a matsayin musiba mutum yana cin dukiyar mutane yana hawa kanta yana handama da babake ne baya ɗaukar wannan a matsayin musiba mutum yana saba wa iyayensa yana musayan yawu da babansa yana fito na fito da babarsa amma baya ɗauka wani a matsayin bala'i yan uwa babu bala'i mafi girman bala'i kamar bala'i a cikin addini duk bala'in da zai same ka a lafiyarka ko a dukiyarka ko a ɗanka mai sauƙi ne amma bala'in da zai taɓa maka addini wallahi yan uwa babu bala'i kamar wannan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullum addu'a da yake wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina kada ka sanya musibar mu bala'in mu jarrabawar da za ka yi mana ya ubangiji a cikin addinin addininmu saboda ka yan uwa rinka kallon irin waɗannan abubuwan duk lokacin da ka tsinci kanka a cikin saban Allah to ka rinka kallon wannan a matsayin babbar musiba ba rasa ɗaya ba ba rashin dukiya ba ba rashin lafiya ba wannan mai sauki ne Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا